الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل, فصل, فصل, اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في سركم وعلانيتكم ثم اعلموا أن من حكمة الله عز وجل أن جعل الناس درجات متفاوتين في الأرزاق والأعمال وغيرها في الدنيا وفي الآخرة ومن ذلك التفاوت في الأرزاق ليخدم بعضهم بعضا وإن لم يشعروا بهذا ومن أجل الامتحان والابتلاء والاختبار لكي لا يطغى صاحب المال وليستعف المحروم ولولا ذلك لما نجح أحد في الامتحان الذي فيه ومعه وبعده رفع الدرجات أو هبوط الدركات عباد الله يقول الله تبارك وتعالى ورفع, بعضك ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربكم لسريع العقاب وإن ربكم سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ولكي يتربى المسلم على الطاعات وفعل الخيرات فتح الله له أبوابا كثيرة من الخير وإن كان فقيرا ويتساوى فيها الفقير مع الغني وقد يسبق الفقير الغني وينافسه ويكون أعلى منه درجة في كل أبواب الخير والعمل الصالح إلا عندما يكون معدما لا مال له وسبقه الغني بإنفاق المال سواء كان فرضا أو نفلا زكاة أو صدقة عامة عندها يدرك المسلم الحكمة من وجود المال في يده أو عدمه والإسلام لا يحب لأهله الذلة والخضوع والمسكنة لغير الله والحوان ومسألة الناس وإنما حث على التكسب والسعي في الأرض لطلب الرزق الحلال وجعل السعي على الأهل والأولاد والإيال من أفضل الأعمال التي يثاب عليها المسلم واعتبرها عبادة متى نوى بذلك التقرب إلى الله عز وجل ممتثلا أمر الله عز وجل في طلب الحلال والإنفاق منه في الحلال أيضا وأداء ما أوجب الله فيه من حق لأهل المستحق لأهله المستحقين له قال الله تبارك وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وقال سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ɗan uwa musulmi bayan godiya ga Allah maɗaukaki da kuma salati ga ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka kuma mu kiyaye dokokin Allah mu aikata abin da ya umarce mu kuma mu nisanci abin da ya hana mu wannan shine taqwa bayan haka ya ku bayan Allah ku sani cewa daga cikin hikimomin Allah madaukaki ya sanya mutane daban-daban bai sanya mu a matsayi iri ɗaya ba mun bambanta wajen arzikinmu mun bambanta wajen ayyukanmu mun bambanta a komai na matakin rayuwa a wannan duniya hakanan kuma a lahira Allah bai sanya mutane mataki guda ɗaya ba wajen abubuwan da suka mallaka wajen ayyukan da suke aikatawa ko a duniya ko a lahira wani ya fi wani kuɗi wani ya fi wani talauci wani kuma ya fi wani matsayi a wurin ubangiji wani kuma a duniya yake da matsayinsa a lahira ba shi da shi wani kuma a duniya ba shi da matsayi ba a ɗaukarsa a matsayin komai amma a lahira a wurin ubangiji babban mutum ne saboda imaninsa kuma daga cikin wannan tafawuci da matsayi da Allah ya bambanta a tsakaninmu babban darasi da za mu ɗauka shine Allah ya sanya mu mun bambanta wajen dukiya ta duniya da kuma arziki da Allah ya hore saboda sashenmu ya zama mai hidima ga sashe domin inda kowa a cikinmu duk duniya a ce kowa mai kuɗi ne to babu mai yi wani hidima kuma wannan ya saba wa hikimar Allah maɗaukaki a wannan rayuwa shi yasa bai sanya mutane matsayinsu ɗaya ba dole a sakhare wasu domin hidimar wasu kuma don a jarraba wanda aka bashi zai gode Allah wanda aka hana shi kuma bai samu ba shi kuma zai haƙuri ya fawwala lamari zuwa ga Allah ko kuwa zai yi surutu kuma duk wannan Allah maɗaukaki ya yi shi ne domin jarrabawa ya ƙulullahu subhanahu wa ta'ala Allah maɗauki yana cewa ya fifita sashen ku a kan sashe don ya jarrabe ku ya jarrabe ku fi ma'atakum cikin abin da ya baku na dukiya sai ce inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim lalle Allah ubangijinka shi mai gaggawar uquba ne kuma sannan mai yawan gafara ne kuma mai jin kai domin Allah madaukaki domin Allah madauki ya tarbiyantar da mu ya sanya musulmi ya tarbiyantu akan da'a da aikata ayyukan alheri to sai Allah ya bude kofofin alherinsa suna da yawa domin aje ai yawo a bayan ƙasa a nemi arziki Allah bai sa mutum a duniya haka kawai a ce an halicce shi ba shi da hali kuma aka ɗora masa aikinsa shi ne ya bara ya yi roƙo ya je nan ya zub da mutuncinsa ya je can ya zub da mutunci Allah bai ɗan adam don ya zama haka ba Allah ya buɗe ƙofofin alheri a duniya don a je a nema duk arziki da ka gani a nan duniya ake samunsa babu wani mutum da yake da arziki da aka haife shi da shi ya zo da shi duniya nema ya yi ya samu ko gado ya yi daga wanda ya nema ya samu amma dai ba mutum ya zo da shi daga wani wuri ba a nan duniya ake samu wannan ya nuna maka wani darasi cewa in ka ga baka da shi tashi buga ko'ina a duniya ka je ka nemi arziki na halal kada ka yi abin da ba daidai ba kuma kada ya zama sana'arka ita ce wato yin bara musulunci baya so ga mutanensa ga ma'abotansa musulmi su zama sun shiga hali na ƙasƙanci da wulaƙanci ga wani wanda ba Allah ba kada ɗan adam ya zama ya zama a rayuwarsa ya ƙasƙantar da kansa ga wani wanda ba Allah ba ya zub da mutuncinsa ya zama cewa ya risina ba shi da daraja ba shi da kima daga an ganshi an ga abun wulakantawa to musulunci bai yadda musulmi ya zama haka ba musulunci ya wajabta wa musulmi ya zama mai daraja mai kima mai kama kai mai sanin ya kamata mai kuma tsare mutuncinsa da bakinsa da kuma a aikace shi yasa musulunci ya kwadaitar da mu akan at-takassub shine neman na kai mutum ya buga duk inda zai buga an dai sanya masa kada ya ci haram ya nemi halal kuma kowa ya sani sai marar godiyar Allah cewa adadin halal a duniyan nan ya fi adadin haram in ka lissafa abubuwan da Allah ya haramta mana ‘yan hinken nan haka suke ‘yan kaɗan amma sauran abubuwa shi yasa a shari'a ta zo da cewa duk abin da ba nassi ne ya zo da haramcinsa ba in dai a babin mu'amaloli ne to je ka ya halatta je kai abinka a babin kasuwanci babin mu'amala neman abinci duk wani kasuwanci je kai sai idan an samu dalili da ya nuna cewa haramun ne ashe kenan kar ka ɗauka cewa Allah ya toshe maka ƙofofin arziki cewa Allah ya yi ka ka zauna haka ka rayu cikin ƙasƙanci da talauci ba haka ba ne ko ka samu kanka cikin talauci to ba har abada ba ne za ka ga wata rana wani abu zai zo wani abu kuma ya tafi to duka jarabawa ce a ga yadda za ka rayu wajen ni'imomin Allah da taƙallubin da za ka yi da jujjuyawar da za ka yi a wannan rayuwa don haka musulunci ya kwaɗaitar da mu akan neman na kai da kuma mu yaɗu a bayan ƙasa mu je mu nemi abin da Allah maɗaukaki ya halatta mana shi ya sa Allah ya sanya ko in ce shari'ar musulunci ta sanya in mu duba ayoyin ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga cewa ƙoƙarin da za ka yi ka je ka nemo abin da za ka ci da iyalinka ladan da yake cikin wannan ya fi hatta ladan jihadi ka je ka nemo halal ka zo ka ci da iyalinka ya fi maka daraja sama da duk wata sadaka da za ka bayar za ka maimakon ka je ka ba da sadaka a waje ƙoƙarin ka je ka tsare mutuncinka ka nemo wa iyalinka abin da za su ci na halal wannan ya fi lada a wurin Allah in ka kyautata niyyarka Allah ya sanya mana wannan umarni ya gaya mana a cikin hikimarsa huwa allazi ja'ala lakumul arda zalulan Allah shine ya sanya muku ƙasa a bar horewa an hore ta ko ina zaka iya zuwa musamman ku duba yanzu yadda Allah ya sauƙaƙe mana hanyoyin sadarwa da isa zuwa wuri cikin sauƙi zaka tafi neman abincinka duk inda kake so ka buga da ƙafa ka buga da keke ka buga da babur ka buga da mota ka je da jirgin sama duk inda za ka je bisa tsari ka tashi ka je ka nemo abincinka kar ka zauna a matsayin wulaƙantacce yau a buga ka nan gobe a buga ka can a'a ka tsaya tsayin daka ka ga cewa ka ci da iyalinka da abin da ya dace shi yasa Allah ce famshu fi manakibiha ku yi tafiya a cikin lungunan ƙasa duk wani lungu na ƙasa ku je ku yawo a ciki muddin dai ba wani tsari ne ya hana ka zuwa wannan wuri ba maza ka buga ka tafi don ka je ka nemo abin da zaka ci kar ka zauna a inda kake a cikin kaskanci da wulakanci sai ce wa kulu min rizqihi ku ci daga arzikin Allah kun ga bai ce daga arzikin wani ba a'a daga arzikin Allah arziki ko a hannun wani yake to na Allah ne ajiya ce aro ce aro ne aka wa mutum naka ka je kai ma ka nemi naka kada ka bari ka zauna cikin kaskanci da wulakanci Allah ya ce wa ilaihin nushur komawa kuma zuwa gare shi take sannan Allah madauki ya ga wa hatta manzanni yake cewa ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu min at-tayyibati ku ci abu mai tsarki mai dadi wa amalu salihan ku aikata aiki nagari inni bima ta'maluna alim lalle ni masani ne ga abin da kuke aikatawa in an gaya wa manzanni haka shi yasa kaga a tarihin manzanni da annabawa dukkaninsu suna da sana'ar yi babu wani annabi da Allah ya sanya shi ya takaffafu annasan ladina yad'unahum ila al-islam ya zama cewa yana bara a hannun waɗanda yake kiransu zuwa ga addini in kana kiran mutane zuwa ga addini kuma kana roƙon abin hannunsu to ka kaskanta karatun da kake yada musu dole ne ka tsare mutuncinka amma in ya zama cewa za ka karantar za ka kira mutane zuwa ga daidai sannan kuma ka ce ku miƙo ku kawo to lalle kuwa wannan karatu ba zai samu shiga ba shi yasa Allah maɗauki ya haranta wa manzansa sallallahu alaihi wasallam cin zakka zakka da ta halatta ga mutane annabi sallallahu alaihi wasallam baya ci saboda kada mutane su tsammaci cewa an aiko shi ne dama dan ya karbi dukiyar mutane kuma dukkan annabawa in ka duba tarihin za ga suna da sana'ar yi wani kafinta ne wani makeri ne wani ɗan kasuwa ne ya buga ya ɗauki wani abu na jari ɗan jari kaɗan in Allah ya sanya maka albarka sai ka wayi gari babban mai kuɗi abin a hannun Allah yake kar ka zauna zuciyarka ta mutu cewa a'a shi kenan tunda na yi karatu ga takarda ban samu aiki ba shi kenan babu hope a rayuwa a'a musulunci bai yadda da wannan ba buga nan in baka samu ba kar ka yanke tafi can in baka samu ba tafi can in baka samu ba ka dawo can haka rayuwar take kuma sunna ce ta Allah haka ya sanya mutane in ku ka zauna wuri ɗaya ka ɗauka cewa a lauhil mahfuzi Allah ya rubuta ka matalauci kuma ba za ka canza ba har abada na farko ka yi wa Allah ƙarya don baka ganin lauhil mahfuz ka zabura ka je ka nemi abin da Allah ya rubuta maka na halal wannan kuma shine tsare mutunci kar ka zauna ya zama cewa kana takaffufi kana roƙon mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar da al-Imam Muslim ya ruwaito dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك من ذا الله صلى الله عليه وسلم يشي ديناري دي ذاك كشي في سبيل الله وجن تيمكون الدين da dinarin da zaka kashe wajen yanta wani bawa da dinarin da zaka kashe da zaka baiwa miskini sadaka da dinarin da zaka kashe wajen ci da iyalinka to wanda yafi girman lada shine dinarin da zaka ci da iyalinka kamar da na ambaci wannan wannan shine hadisin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu hadisan kuma ba saboda lokaci ba sai na karanto su duka ba akwai hadisai da dama da suka zo akan lalle mutun ya tashi ya nemi abincin sa kuma sannan ya hana shi yin bara bara a matsayin sana'a a musulunci haramun ne bara a matsayin sana'a amma bara saboda an shiga wani hali kuma ka rasa yadda za ka yi na wani lokaci ka nemi a taimaka maka akan wata bukata ta wannan lokacin kuma wanda akwai shaida akan cewa ba sana'ar ka bace ba laifi bane in mutum ya shiga hali yana da malar lafiya a asibiti wani nasa ya rasu ba likafani ya nemi a taimaka yau an wayi gari babu komai amma kuma kana da sana'a kana yi wannan ba laifi a taimaka amma ya zama sana'ar mutum ya je wannan masallaci ya miƙe yau kaza da kaza da kaza gobe ya je wancan masallaci yau kaza da kaza wannan ba halin musulmi bane an hana musulmi ya zama ɗabi'arsa kenan wannan wulakanta kai ne musulunci bai yarda mutum musulmi ya wulakanta kansa ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan kawo mana kissar wani daga cikin bayin Allah kafin mu je nan mu ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan hana hani akan bara manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazalu almas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin mutum ba zai gushe ba yana bara yau ya roƙa anan gobe ya roƙa a can jibi ya roƙa anan har sai ya wayi gari babu tsoka ɗaya ta nama a fuskarsa ma'ana sai an cire masa mutunci a idan mutane babu mai ganinsa da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kuma har yanzu man fataha ala nafsihi baba mas'alatin min ghairi faqatin nazalat bihi aw iyali aw iyalin la yuqiquhum fataha Allah alaihi baba faqatin min haythu la yahtasib duk mutumin da ya buɗe wa kansa ƙofar roƙo da tambaya aikinsa kenan bambadanci ba shi da wani aiki ba a san shi da komai ba illa ya je nan ya roƙa gobe ya je nan ya roƙa kuma in ba a bashi ba har da ikon waye ya zagi wai ai haƙƙi ne wai an ba ku ne don ku ba mu waye gaya maka haka babu wanda aka bashi don ya baka kowa an bashi ne don yi amfani da abin da Allah ya hore masa ta hanyar halal je ka nemo naka in Allah ya baka taufiki sai ka zo ka fishi babu wanda aka rubuta masa cewa har abada shi ba zai albarka ba albarka tana wurin ubangiji ka tashi ka je ka nema sai ka ga Allah subhanahu wata'ala ya baka taka Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sa'ala an-nasa li yuthri malahu duk wanda ya roki mutane dan ya ƙara dukiyarsa yana da dukiya amma ya roki mutane dan ya ƙara dukiyarsa fa inna ma hiya rabkum minan nar to wani dutse ne na wutar jahannama yake ci yake dora wa kansa don haka yin roƙo tare da wadata haramun ne amma yin roƙo tare da tsananin bukata a wani hali na wani lokaci wannan babu laifi amma kuma kada ya zama sana'a Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman ko in ce Abu Abdurrahman Auf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhuma yana cewa wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce musu ba kwaye mun mubaya'a ba sai suka ce ya rasulullah ai dazun nan muka yi maka mubaya'a ya take nanatawa ala tubayi'una ala tubayi'un ba za ku yi mun mubaya'a ba suka ce ai dazun nan muka yi maka mubaya'a fa basatna aidina sai muka bude hannayenmu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude hannunsa mu ma muka bude hannayenmu muka yi masa mubaya'a sai muka ce ya rasulullah akan me zamu maka mubaya'a kuma yanzu bayan dazun mun yi wata qala sai yace an ta'budullaha ku yi mun mubaya'a cewa za ku bauta wa Allah shi kaɗai, wala tushriku bihi shai'a, ba za ku yi shirka da Allah da komai ba, wa salawatul khams kuma ku yi salloli guda biyar, wa tuqi'u kuma ku yi da'a ga shugabanni, wa asarra kalimatan khafiyatan sai ya sassauta saucinsa, ya ɗan yi magana ƙasa-ƙasa, sai ya ce, wala tas'alun nasa, kul kuka roƙi mutane. ma'ana ku tafi a ɗabi'arku kada ya zama roƙon mutane ita ce ɗabi'arku a kan abin duniya to shi ne al'ashja'i yake cewa falakadura aitu ba a ba'ula ikan nafar sai da na ga waɗannan sahabbai wani daga cikinsu waɗanda suka yi wannan mubaya'ar ya ce sai da da idona na shaiji wani daga cikinsu wata rana bulalar ɗayansu yana tafiya akan doki ko raƙumi sai bulalarsa ta faɗi yace tun da ya ji wannan hadisi a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba roƙon wani ya masa wani abu ba in bulalarsa ta fado daga saman dokinsa zai tsaye da dokin ya sako ƙasa ya ɗau bulalar ya hau saboda kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karka roƙi kowa don haka ya ce mi komin bulalar nan sai da ya daina akwai wanda har ya mutu bai taɓa roƙon wani abu ba har sai da sahabbai suka kai ƙararsa yawa ne ga haƙƙin Allah ya ce a bashi ya ce shi ba zai taɓa karɓar komai a gun kowa ba sai dai ya nemi abin hannunsa sannan ya ce wannan su ne waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar wannan kuma abin ba canzawa yake ba ya bayin Allah mu tashi mutuwar zuciya ta fita wani zai ce to ai malam halin da ake ciki ƙofofin ne duk a rufe an buga can babu ga yawan al'umma ga kaza ga kaza karka karfa hujja da yawan al'umma babu inda suke da yawa a duniya irin mutanen China babu inda sana'a take da saukin yi irin mutanen China magana ce ta zuciya in zuciya ta mutu to shikenan sai ka ji cewa babu abin da zaka iya yi amma tashi ka je ka nema yanzu mafi yawan samarin mu gani suke yi in suna da wannan kwalin na digiri shikenan an tsallake ba za a yi wata sana'a ba ba zai sai da manja ba ba zai sai da man gyada ba ba zai je gun wani makanike ana koya masa ba sai ga ai kaskanci ne shi ya iya turanci yaushe zai je yayi wannan alhamdulillah wasu sun fara ganewa babu wannan zancen duk abin da zai fidda mutuncinka ya tsare maka mutunci to shiga cikin sa ka je ka nemi halal kar ka bari ka zama kallan alan nasi ana kallon ka cewa an gaji da kai ana kallon ka cewa an gaji da ciyar da kai kada ka bari ka wulakanta kanka tashi ka nema amma kar kai sata kar kai zamba cikin aminci kar kai gaggawa a shiga tsafe-tsafe ka nemo kuɗin gaggawa ka shiga cultism duk kar kai wannan ka shiga hanya ta halal za ka ga irin albarkar da Allah zai maka baka sani ba ƙila ka zo ka fi kowa kuɗi a duniya babu abin da ya gagari ubangiji subhanahu wa ta'ala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله كسنيا من البركة أولنا رأيوه Allah ka tsare mana mutuncinmu Allah ka raba mu da kaskanci Allah ka raba mu da wulakanci Allah ka ɗora zukatanmu akan hanya da tafarki madaidaici tafarkin tsare mutunci neman na kai Allah ka sanya mana albarka a dukiyoyinmu Allah ka sanya mana albarka a leburancinmu Allah ka sanya mana albarka a kasuwancinmu ya Allah mai kankanin jari Allah ka ƙara buɗaɗa masa Allah ka ƙara taimakonsa Allah ka taimaki duk wanda ba shi da aiki ka ba shi aikin yi wanda kuma yake wani laiburanci Allah ka karfafa masa kofar samun laiburancin nan ka kawo masa ayyuka ka tsare masa mutuncinsa ya ci da iyalinsa da abin da ka halatta masa ya Allah ka tsare mu a wannan ƙasa ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka taimaki shugabannin mu ka dora su akan tafarki madaidaici Allah kuma ka tabbatar da mu a tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah